amma dai kuna gani ba matsala ku ko to a'udhu billahi samil alim min shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim to bayan nahu kuma sai littafin iziya al-muqaddimatu al-iziya lil jama'ati al-azhariyya za mu tashi insha Allah ta'ala raka'atul fajri to nan ne na shafi na ɗari da sha uku nina to na ku na faslun raka'atul fajri ragibatun wannan fasali zai mana bayani akan raka'atul fajri idan aka ce ragibatun a kalma ce wacce take da ma'aunin fa'ila kun gane ko amma na nufin isim maf'ul ne bi ma'ana marguba margubatun fiha raka'atul fajri kaga raka'atul fajri rahibatun rako'i ne guda biyu waɗanda aka so mutum ya aikata su annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin sa raka'atul fajri a sun raka'atul fajri ba raka'atanil fajri ba raka'atul fajri da idafa sai a share nonon salla sallola ne raka'o'i guda biyu waɗanda mutum zai yi su da zaran alfijir ya keto amma na gwari-gwari da zaran an kira sallah na biyu na subahi wasu san kiran sallar subahi ana kira sau biyu ne idan aka kira na farko wanda ta tasar da mutane sannan na biyu shine lokacin da za a yi abin nan za a fito a yi sallar subahi a masallaci to ana son ka yi sallah rako'i guda biyu da zarar an kira sallah na biyu din nan ana kiran sallah na biyu sai kai kuma ka tashi ka yi raka'a biyu masu sauƙi mazo sallah da sanin yakan yi sauri a cikinsu ya yi su kamar ka ce shaf shaf yanzu da mukan ce idan ya yi daga nan kuma sai ya dan gida dan kadan in yi gida daga nan sai ya tashi ya fito ya zo ya sallar subahi mun fahimci wannan ko to rakatul fajr ragibatun rakatul fajr ko in guda biyu ne da mutum zai yi bayan alfijir ya fito kafin sallar subahi an so ne kuma ka yi ta a cikin gidanka domin man mazo sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu ya zabarantar da mu da yin nafilola a gida mu rinka sanya ma gidajenmu wani kaso na nafilola da muke yi kada mu bar gidajen nan kaman kaburbura taftatiru taftakiru ilaniya wacce take bukatan yin ninya amma ninyan nan ba wai ninyan nan zaka daura ne a daura ba a bayyane ba nawaitu nawaitu raka'atul fajri sunnatan muakkadatan a'a ba a ce kai haka ba niyya kawai zaka kudurta a cikin zuciyarka cewa eh yanzu zan yi sallan raka'atul fajr ne shikenan wannan ya ishe ka to tana buƙatar niyya ta khussu hawa ji take bance ta wa waqtuha lokacin da ake yin raka'atul fajr ba'da tulu'il fajr shine bayan fitowar alfijir wa man dakhala almasjid duk wanda ya shiga duk wanda ya shiga cikin masallaci fawajad al-imama sai ya samu liman yusalli subha yana sallan subahi taraka kuma to zai bar sallah zai bar sallolin na rako'i guda biyu wa da kala ma'ahu sai ya shiga cikin sallah tare da liman ma'ana idan baka yi sallan raka'atul fajr a gida ba sai ka fito masallaci dan ka fara kana ka yi sa masallaci kana zuwa masallaci sai ka samu liman na yin sallah ya fara an ta liman ya fara sallan subahi to ba za ka ce za ka yi raka alfajir ba ko da a waje ne za ka shigo ne domin hadithi ya nuna mana idan har an ta da sallan farilla to babu wata sallah kuma ta nafila da za a yi mun binci wannan ko sai dai bayan liman ya kammala to kana dama ka tashi kai kala'in raka'atul fajr dinka kana dama ka tashi kai kai kala'in raka'atul fajr na a yana da kyau ne mutum ya yi shi ya yi ta kafin abin nan idan kuma kafin sallar su bayi idan kuma ka san akwai waɗanda suke ma'aikata ne sukan yini wurin aiki ko makamancin wannan shi bai tashi da wuri gaskiya sai lokacin da aka ba da sallah to ba za a ci sallarsa ba ta yi ba idan shi kullum kala'in ta yake yi amma dai an fi so ne ka rinka yin ta a farko an fi so ne ka rinka yin ta a farko watan gabanin sallar subahi kuma ka yi ta a gidanka domin sunnan mazo sallallahu alaihi wasallam a cikin gida yake yi wa waqtu habatu tulu'il fajr lokacin sallan a rakatul fajr ana yi ne bayan bayan alfajr ya fito wa man dakhala al masjid duk wanda ya shiga cikin masallaci fa wajada al imama yusalli subha sai ya samu liman yana sallar subahi tarakahuma to zai bar rakatul fajr wa dakhala ma'ahu sai ya shiga cikin sallan subahi tare da liman din wa in uqimat alaihi salatu wa huwa kharij al masjidi fa innahu yarka'uhu ma yarka'uhu ma ma lam yakhaff wa raka'atin to wa in uqimat alaihi salatu idan har an tsayar da sallah wa huwa kharij al masjid alhanin mutun na wajen masallaci wata ma'ana idan mutum ya zo ya iso masallaci sai ya targa shi ana ta da ikama za a da nufin za a fara sallah ta subahi to yanzu abin da mutum zai yi idan har ya ga zai iya yi waye sauri ya raka atar fajiri kafin liman ya kabbar kabbaran harama ya karanta fatiha da sura to shikenan idan a waje ne sai ya yi su idan kuma ya ga ba zai yiwu ba yi ba limamin bai karanta dogayen sura shaf shaf ne to shikenan sai ya bar rakatul fajr din nan ya shigo masallaci ya sallaci sallar subahi bayan sallar subahi sai ya rama shine wa ina uqimat alaihi salatu idan aka tsaye da sallah din nan wa huwa kharij al masjid a hannun yana wajen masallaci fa innahu yarka'uhuma to zai zai sallaci waɗannan rako'i guda biyu malam ya kafa wata raka'atin amma matukan bai guji kubucewar raka'a guda ɗaya ba kenan mafhumul mukhalafa na nuna idan ka guji kubucewar raka'a to yanzu ba za ka yi ba sai ka zo ka shagaltu da sallan subahi wannan kuma shine mafi mafi kyau mafi kyau saboda hadisin da ke nuna babu wata sallah da za a yi mutukan an tsaida a sallan farilla fa in khafa zalika da khala ma al-imami sosai ya shiga sallah tare da liman wa yustahabu an an ya kar'a fihi ma bi ummul qur'an an so mutum kuma a cikin sallar subahin nan a cikin rakatul fajr da karanta suratul fatiha fakat kawai an so ya karanta a wannan suratul fatiha kawai a rakatul fajr mun fahimci wannan ko amma abin da ya tabbata a sunna shine a rakatul fajr manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta menene ke karantawa na'am yana karanta suratul kafirun da kuma suratul ikhlas mun fahimci wannan ko to saboda haka kawai abin da yafi sai mu dauki hadisi kawai mai amfani da shi ka karanta su ka karanta suratul kafirun raka'an farko raka'a ta biyu kuma sai ka karanta suratul ikhlas faslun ga fasalin malam ya bude mana salatu duha mustahabbatun salatu duha ko kuma raka'atai raka'atai duha ko sallan walha mustahabbi ne an so kai salloli ne raka'o'i guda biyu ko kuma sallah ne wanda ake sallata raka'o'i guda biyu bayan rana ta bayyanu idan rana ta bayyana ta haske to shikenan kamar wajen lokacin hansi ba kuma za ka ce ga lokacin da take fara kai tsaye ba in dai rana ta fito kawai shikenan sai kai raka'atul fajr afwan raka'atai duha mun bance wannan ko kamar misali wani lokaci karfe 8 lokacin rana ta riga ta bayyana wani lokacin kuma karfe 7 da rabi ma kai wani lokaci karfe 7 ma sai ga rana ta fito so ba dai zaka iya cewa ga lokacin da take fara ba ta agogo sai dai da zaran kaga rana ta fito to lokaci yayi na fara ta har zuwa sha har zuwa goma da rabi sha ɗaya sha ɗaya da rabi ya danganta da yanayin fitowar rana ne mun fahimci wannan ko to shine malam ya ci gaba da cewa wa tahiyatul masjidi salatu duha mustahabbatun rakawo'i guda biyu da zaka yi da ake ce musu salatu duha bayan rana ta ta fito lokacin walha sunna ce wacce aka ake so wata an so ne ka ka sallace su wa aktharuha haka ne ko wa aktharuha mafi yawancinta samanu raka'atin shine kai rakawo'i guda takwas wa tahiyatul masjidi wa hiya raka'atani sannan kuma akwai ɗaya daga cikin nafilola da ake ita ma da ake ce mata tahiyatul masjid gaisuwa ga masallaci wa hiya raka'atani so raka'o'i guda biyu ne su zaka yi qabla an yajlisa tun kafin ka zauna a cikin masallaci ko da ka shigo ne ana karatu to ana son kai raka'atul tahiyatul masjidi kuma kun ga anan ko da ka shigo masallacin juma'a ne liman na khutba to ana son kai waɗannan rakoyin guda biyu domin abu akwai abu, abu salikul gatfani ko ya shigo cikin masallaci mazo sallallahu alaihi wasallam yana khutba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi a ya tashi ya salla rakawai ya yi tahiyatul masjidi ko kuma mishi ishara da ya tashi ta ya ce masa ya tashi ta da ya tahiyatul masjidi to anan wani suna kawo illola wai ai saboda shi Abu Sulikul Gatafani mabukaci ne mai yana cikin talauci shine sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya tashi ya salla domin mutane su ga halin da yake ciki su taimaka masa to yan uwa nan a hikimar anan shine tabbatar da waɗannan sannan wannan rako'in da za a yi ba wai dan a ganshi a taimaka mishi ba kawai ba mu ban wannan ko yawwa babban manufan shine manzo sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mutane sunnan da za a yi na tahiyatul masjidi yayin da aka shigo cikin masallaci ko da ko liman na khutba ne wannan shine babban manufar Allahu a'lam wala tafutul julusu wala tafutu bil julusi ko da ko mutum ya zauna ne to ko nan a na tahiyatul masjidi zaka yi basu kubuce maka ba za dai ka yi dai still dai wa qiyamu ramadana sannan kuma akwai ƙiyamar ramadan su ne salloli a biznin sallan asham da muke yi wahiyar salatun ishiruna raka'a raka'o'i ne guda ishirin da uku bi shafi'ul wutri amma idan an hada da shafi'i da wutri sai dai annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda hadisi suka zo bai wuce raka'o'i goma a cikin dare so yana da kyau mu tsaya abinda suna ta zo da shi amma in ka yi waɗannan guda guda na goma sha ɗaya eh na goma sha ɗaya rakoi takwas ko sai shafa'i da wuturi su kuma guda uku wannan raka shafa'i raka a biyu wuturi kuma raka a ɗaya kaga wannan shine zai baka rakoi goma sha ɗaya kenan to zai fi kyau ka takaito a mai sauki wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba yi domin ka samu sauki domin in ka cika ma kanka to da wuya ne za ka iya yi Allah ya sa mu dace wasalatu qabla zuhuri sannan kuma yin da yin nafila gabanin sallan azahar wa ba'dahu da kuma bayan sallan azahar to anan akwai riwayoyi guda biyu akwai riwayar Abdullah bin Umar ya ce manzo sallallahu alaihi wasallam kamar dai da hadisi ya tabbata duk wanda ya rakoyi guda goma sha biyu ko cikin yini da dare ubangiji Allah zai gina mashi gida cikin gidan aljanna to sai Abdullahi bin Umar ya bada hadisi akan cewa ya ga manzo sallallahu alaihi wasallam yayi raka'a biyu gabanin azhar ana ana tashi riwayar ita kuma sayyidatuna Aisha sai ta bada cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya da koyi guda hudu ne gabanin azhar gashi kuma dukkan hadisan sahihai ne to anan ba za a ce akwai tukka da warwara ba mun ban nan ko ibn al-qayyim a cikin zadul ma'ad ya kawo ihtimalat guda uku abubuwan da za su iya yiwuwa na farko annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin gida yayi raka'a hudu ne bayan ya fito masallaci kuma sai ya raka'a biyu mun fahimci wannan ko wannan shine abin da yafi bayyanantuwa cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yakan yi raka'a hudu a gida gabanin azhar bayan ya fito masallaci kuma sai ya raka'a biyu ihtimalin farko kenan wannan kuma kamar yadda ibnu hajar ya nuna shine fa karfi na biyu kuma a zai iya yiwuwa kowane ya ba da labari ne da abin da ya gani ita sai dai ta aisha abin da ta gani su ta kawo abdullahi bin umar shi kuma abin da ya gani ya kawo zai kuma iya yiwa ya zama a okay okay wannan shine na biyu da zan faɗa duk bayanin nan wanda kowa ya ba da labari ne akan abin da ya gani shi gidi ne haɗani da na farko ɗin nan a gida yakan yi raka'a biyu hudu a masallaci yakan yi raka'o'i guda biyu sai Aisha ita ta ba da labarin abin da ta kawo hadisi kan abin da ta gani shi ma Abdullahi bin Umar ya kawo hadisi kan abin da ya gani sai na biyu kuma wani lokaci Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi raka'a hudu gabanin azhar wani lokaci kuma yakan yi raka'a biyu ne gabanin azhar abin da kuma zai iya yiwa na uku sai ya zama raka'a raka'o'i guda hudu ne da sai da tana Aisha ta faɗo wasu raka'o'i ne mustaqillai kawai waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ke yi na musamman ba su a cikin sunanin rawatib ba su a cikin nafilolin da ake cikin yini da dare in ya fito kuma ya zo sallan subahi sai ya zo sallan azahar sai ya sallaci kuma raka'o'i guda biyu amma da abin da ya fi rinjayarwa shine ihtimalin farko a gida yakan yi raka'o'i guda hudu in ya fito masallaci kuma sai ya raka'o'i guda biyu saboda haka sai mu kokari mu ɗauki wanda za mu iya kawai malamai Allah ya samu dace wa qabla al-asr sannan kuma akwai raka'a guda biyu shi ma da zaka yi gabanin sallar azhar wa ba'da al-maghrib da kuma bayan magriba wal isha'i da isha wa laysa fi dhalika tahdidun amma a kan kan wannan babu wani iyaka da aka yanke na adadin rako'i da zaka yi bal yusalli ma ta yasalli minu sai dai sai dai kawai mutum zai sallaci abin da ya sauka musani sai dai anan a gaskiya ba dai za ka je kai ta yin abin da yake yafi karfinka ba yan uwa mu kalli sannan annabi kawai mu yi mu bi shi kenan kawai kun gane ah to yanzu idan aka ce ba mu mutum ta hadidi ba abin da ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin raka'a biyu ne gabanin azahar biyu bayan azahar biyu bayan magariba a gida biyu bayan sallin isha'i biyu kuma kafin kafin subahi rakawai nawa kenan biyu gabanin azahar biyu bayan azahar biyu bayan magariba biyu bayan sallar isha takwas kenan ko biyu kuma kafin fitowan kafin subahi ne ai la'asar wata da sunna manzo sallallahu alaihi wasallam bai samu yayi bane wata rana ya bayan ya bayan la'asar din bayan azhar din afwan shine sai ya sallaci su bayan sallan la'asar amma wannan shine magana mafi karfi yana nan cikin zadul ma'ad eh na'am eh kafin azhar da bayan azhar ba hudu ne biyu gabani biyu baya koko okay okay to idan an yi idan an dauki mai raka'a hudu kenan hadisin sayyidatina Aisha shine zai zama goma sha goma sha biyu kenan ko hudu gabanin azhar biyu bayan azhar kaga nau kenan kaga shida kenan ko sai kuma biyu bayan sallar magrib a gida takwas kenan sai biyu bayan sallar isha'i ka goma kenan sai biyu kuma gabanin subahi ka gada ko ino kenan odi kenan so yana da gaskiya abin da ya fi karfi shine kawai mu takaita akan yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ke yi maganin cewa walaysa fi zalika tahdidun wannan mu ije shi gaskiya bal yusalli ma tayassar minhu wa sajdatu tilawa sannan kuma akwai sajda guda biyu da zaka yi na tilawa lil qari ga mai karatun qur'ani wa qasid listima da kuma mai nufin sauraro ma'ana idan mutum mana sauraro alkur'ani karatun kur'ani sai mai karatun ya yi karanta ayar sajida bayan ya yi karatun shi ayar karanta ayar sajida don sai ya yi sajida to kai ma an so ka yi to wai shin a oke to bari mu ci gaba dai in kanil qari'u salihan lil amana lil imamati amma idan makarancin ya zanto ya inganci ya limanci bi an kana zakaran ya kasance namiji ne baligan kuma balagage mutawaddi'an mai alola gaira qasidin isma'an nasi kada kuma ya zanto ba mai nufin kawai ya ji yadda mutane ko suna kira'ati kan karatunsa bane kawai to shi ma ne nan da ya Allah da ya ji kamala kun gane idan mutum na karatun Kur'ani shikenan sai yayi sajdatul tilawa ko limami ne ko ba limami ne kai ma yana da kyau kai sajdatul tilawa din in dai kana sauraron shi mun fahimci wannan ko to in bai yi ba za ka yi za ka iya mana idha yutla alaihim yakhrun lil azkani sujada kaga ba sharadi bane a ce sai yayi sannan kai maka yi ba a'a zaka iya yi ta'budan lillah mun bance wannan ko jama'a Allahu Allahu alam wa iddatu sajadati allati yusjadu laha 11 sajadatan adadin sajadoda da ake yi sajadoda ne guda 11 wa hiya ma adallati fi najmi watan ayoyin sajada din nan guda goma sha ɗaya ne wahiya ma'adin latifin najimi ga su nan amma banda wacce ke cikin suratun najimi na farko walin shikak da in shikak wal kalam da suratul kalam wa thaniyatul hajji da kuma ta biyu a cikin suratul hajji waɗannan su ne guraren da ake yi banda cikin suratun najimi kun gane ko to shi a nan bai kawo ba saboda waɗannan gurare sun shahararru ne sanannu ne inda ake musu sujada din za mu zo cikin risala idan Allah wasu ta'ala ya kai mu to idan Allah ya kai mu insha Allah sai mu tashi salatul janaza fardu fardu kifayatin insha Allah Allah ya samu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik